بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Alhamis ɗaya ga watan Muharram shekara ta 1447 wanda ya jira 26 ga watan Jun 2025 miladiya. Wani majalisi namu da muke saba muna karatu cikin kitabun tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab muna ne dan ababi da mala ya kulla mana babi da yace fadan Allah ta'ala alam tar alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kamar yadda aka sani yau ne mu muka shiga sabon shekarar mutum musulunci to kusan galibi idan irin wannan shekaru sun shiga za a ga jama'a sun damu kwarai daga can suna rubuta wasu sakonni alamu suna munna suna nuna hafi miya ko na makamacin wannan wannan idan an samu wani wanda yake shi ba san shi mai addini bane yana yin irin wannan to sai a yi maraba da ji daɗi ko ya dai ya nuna dai kulawansa da addininsa amma dai wannan baya cikin mu abin da yake a cikin addinin musulunci kace za ka yi munnan wai saboda kawai an samu sabon shekara ko kuma da zaran ta biyo mu ma mu ta wannan wannan ranar da wani wani wato hutu kamar yadda za ku ga yanzu kusan jihohi da yawa sun kisa da kilarin hutu a wannan lokaci wannan da baya cikin abin da ke musulunci balle kuma a ce za a yi wani za a yi wani biki inda ubangiji yana son wannan ya zama mana wato ranar biki to da ya shar'anta mana hasali ma su magabata kan aka samu ire-iren waɗannan kwanaki su kuka suke suna tuman kansu kamar yadda abu nu'ayn al-asbahani mai hilyatul awliya a cikin littafin hilyatul awliya ya ruwaito da sanadinsa zuwa ga salihul murri al-basri daga hasan al-basri hasan al-basri yake cewa ya ibn adam inna ma anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk ya kai dan adam kai kwanaki ne duk lokacin da aka samu kawa ɗaya ta wuce to wani ɓangare ne naka ya wuce saboda haka abin da ya kamata mu yi ba maganar hafi ne ba ko wani abu makamancin haka ya kamata ne mu mu koma mu huhuta mu juna mu ƙara yi ma juna faɗa akan abin da ya kuɓuce mana saboda wannan shekara ta riga ta wuce ba ta ƙara dawowa ba Allah ta'ala ya ba mu dama amma a cikin a cikin wane ne ya iya fansan kanshi daga daga wutan jahannama wannan wato sai mutum ya ya duba ƙwarai da gaske abinda muka yi wato tafsiri da kuma sakaci a ciki ayyana da yawa saboda haka wannan hafi hafi din da mu yi wannan gwaran mu zo mu huhuta mu junanmu wannan wani lokaci galibi za a ga a aiko lokaci mukan gaji da masana ko kuma wani mu kyale shi saboda wani abin da yake shi a dan a dan karba daga wajensa ba gida yake da mutumin kirki ko kuma wani da yake da jajjace addini ba a karba a wajensa wannan wani wata fikihu ce kamar mutum ne ya zama shi abinda aka aka saba sani yana fadala a gari sai aka ga ya zo wucewa aka ce to yau fara nan sabo shekara ce sai ranar ya ce to yau babu babu kwace da zan yi to kaga wannan shi a wannan rana sai ka kyale shi ya cika wani girma wannan ranar a haka saboda ai koya dai an sami alheri tare da shi abin da zai yi shi a yabe shi ba kamar kai ne wanda kake jajircewa addini in kai za a yabe ka ba so akwai bambanci ire-iren waɗannan abubuwa din amma dai da ana magana sunna ita wannan ba sunna bane gaskiya Allah ta'ala ya ya taimake mu za an an fafa turowa kusan da an cika mana ba na san ba ni kadai ba kuma status din je ake ta rubutawa kuma wasu ana ta aiko su da sakonni wai dan mutum da ya nuna maka ya nuna maka cewa dai shi ma fa yana fata da addinin da ba ce baka baka da addini ba amma dai a shi wato mutum ya tsaya ya takaita akan sunna shi ya fa alheri akan ya tazurmukawa kan abin da ke mu shari'a musulunci ba mutum sauran shari'o'i mu komi in za mu yi sai an samu ne in ba sa ba zai ka ga mi gom wannan shi ita ba shari'a musulunci kenan sauran kuma mutane su ba haka suke abubuwa su ba su suna ta kirkiro kansu abubuwa za a ga daban-daban so wannan shi yana ga mun kai musulci da zaran kai abu kace wannan din ma eh shi din ma ya za ba muka iya tunda shari'a bata zo ba Eh, shi ba shari'a bata zo ba tunda bata zo ba sai mu hakuri haka nan insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu Allah ya sa mu ga alherin wannan shekara abinda muka yi wato sakaci a ciki Allah ta'ala ya kai ya kama mu da shi Allah ta'ala ya ya mu da rahamansa da kuma afuwansa mala yace babu qaulihi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida mala ya buga mana babi ya kawo aya wanda wanda muka ce yana da alaka da aya da babin da yazo gabanin sa yace baka ga waɗanda suke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka ba sun kuma yi imani da abin da aka saukar gabanin ka sai ga su suna son su zama wato sun kai hukunci wurin dagutu alhali an musu umarni su kafirce mu dagutu sai dai kawai shedan ne yake son ya batar da su bata mani sacin bata a wancan sati mun daddala karatunmu ne akan yuriduna muka ce wannan kaidi na da Allah ta lafa da cewa yuriduna an yi ta haka mu ila tsagut suna son su kafirce mu tsagut wannan kaidi kaidi ne muhimmi kwarai da gaske ba kawai idan mutum ya kaga ya aiki da abin da yake sabanin umarnin Allah ne da manzansa ba zaka ce kai tsaye ya zama ya na muta mu tsagut ya kafirta kamar da wasu masu ruduwa da wato fahimtar su kada suke son su fasara a haka muka ce akwai maganganun da malamai suka yi akwai malam Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh wannan yuriduna din kadai da kuma yanda mutum yayi in ya hukunci ba tare da abin da Allah ta'ala saukar ba ya kawo mata kaidi guda biyar kaidin farko shine misali yayi juhud al-aqiyya lokacin da ya saba ma wato hukuncin Allah da manzansa a lokacin yana inkarin dacewar su shine juhud al-aqiyya yana ganin wannan abu su dace ba na san ya fi na ubangiji dacewa wannan shine wato wato mashiga na kafirci a farko banda wannan kuma sai mutum ya zama an samu i'tiqadul ahsaniyya tare da shi wato shi yana jin cewa wato shi ma abinda ubangijin ya kawo yana da kyau amma dai abinda wane wane da wane suka kawo to kuma ya fi na ubangiji kyau ahsanu min hukmillahi wa rasulihi to shi ma wannan ya kafirta saboda ya riga ya nufata sannan kuma banda shi ne aka ma i'tiqadul tasawi shine mutum ya jika ji cewa da hukuncin Allah da hukuncin wajen Allah ta'ala daidai wa daidai suke ba wani bambanci don haka don bai maza a bambanta shi ma wanda ya kafarta sai dai bai ka waɗancan ba sai kuma itiqadul jawaz shine mutum ya riga ganin cewa ni na yarda cewa hukuncin Allah mai adalci ce ta ma kuma wancan din bata kona Allah da Allah ba amma dai ya halatta ni in ci hukuncin hukuncin Allah je in hukunci da sabanin hukuncin Allah shi ma wanda ya kafarta dai da bai kai wancan ba shine itiqadul jawaz sai na biyar shine abin da ya fi tsanani ma shine mutum ya rika ganin cewa wato ya nufaci wannan hukunci da ya yi wanda ba hukuncin Ubangiji ba, kawai tsabajen girman kai ne da kuma na kiyake nan Ubangiji, shi ba zai yi ba ne, hukuncin Ubangiji ne to ba zai yi ba. To wannan kuma kaga shi kafirci ma ya fi na sauran, shi kafirci sa irin na Fir'auna ne da Hamana da Abu Lahabi da su Umayya da su da su Iblis. Iblis kai shi ne ake cewa bawa saka bara, ya yi girman kai, ya kiyaye girman kai. Saboda haka wannan shine irada guda biyar wanda duk aka samu ya hukunci ba da hukuncin da ubangiji saukar ba to a wato ya nufaci waɗannan abubuwa guda biyar to kuma musulunci sai ya ban kwana da shi sai ya dawo Allah ta tsare mu a nan kaga al-iradan da ake magana yuriduna an yatahakam ila tabut iradan da ake magana shine nufata da zaka yi ka saba ma ubangiji saboda tsabar adawa da addini da kuma rashin san baka san ka sallama ma ubangiji a matsayin mai hukunci wannan shine iradan da ake magana ba wai anan mun muna maganan mutalakin irada ba na cewa yanzu kaga kamar wanda aka je gidan caca yace wai shi yanzu ba zai samu masu cacan wai dukoki kaga shi ba da kai sa ai yayi hukunci ba da hukuncin ubangiji bane amma shi ana hukuncin yasa ba yana son ya kishanci hukuncin ubangiji ne ba ko ya adawa da hukuncin ubangijin ko ya ce ubangiji bai sai ba shi duka ba ba haka yayi ba shi yanzu saboda ba tsabar yana ya daure makarya gindi ne sai ya ce to idan aka tafi in za a cacan bari in sa doka duk wanda ya samu kaza kaza ne duk wanda ya samu kaza zai bada kaza kaga wannan doka yasa ai kuma hukunci ba da hukuncin ubangiji ba amma baka cewa shi wannan ya fita musulunci saboda shi shi yanzu ba wai yana son ya saba wa ubangiji ne ba ba kuma yana son wato ina da kuma yana son saba wa ubangiji da dokansa shi yanzu ya kawo doka ne kawai saboda zunubin sa ba yana son ya saba ma ubangiji ne da doka dokansa ya zama ya kishinci dokan ubangiji ba kuma yana son ya ce shi bai bai da ubangiji shine mai hukunci ba Allah sa an fahimci tsakanin babacin guda biyu ana iya samun kaga wasu azzalimai ko gidan yari ko gidan waye ana samun kaga a samu wani wani shugaba a cikin su yana sa doka yana gabatarwa yana jinkitarwa in ka je ka bi sai ka ga tsabagen zalunci ko ake a wannan to shi wannan abin da ya yi din shi kansa zunubi ne to amma wannan baka cewa ya fita musulunci shi ba shi ne fita musulunci bai fita musulunci ba saboda shi yanzu ba so yake yi ya saba ma ubangiji yana saboda adawa da addinin ba a saboda zunubin sa ne yake sai ya kama zunubin doka shi ko wannan wanda yake hukunci da hukuncin da ba na ubangiji ba fitansa musulunci da aka ce yuridu a ita haka ila tsagu shi ya nufaci ya kai hukuncin wajen tsagu ne saboda ya saba ma hukuncin addinin saboda yana adawa da addinin saboda shi yana matan ta ma cewa ma anya zai iya ta ubangiji ya zama shi ke hukunci shi ko wancan da ka tambaye shi ya san zalunci yake shi wannan haka zunubi yake Allah ya sa an fahimci wadannan abubuwan guda biyu saboda haka wannan musulmi ne shi kuma wancan ba musulmi bane wannan shine bambancin shine ba amfanin yuriduna ayatul haqqi ila tagut shi iradan dole kaga sai an mata ta'rifi in ba haka ba wani ba zai ba zai gane ba al irada ha huna hiya iratu mukhalafati Allah ta'ala adawatan lidini wa iba'an li hukmi Allah ta'ala ya ji kawai shi ya riga ya kiya da hukuncin ubangiji to wannan shine abin da ake kira yana bata yana wato wato ya fita da shi daga musulunci amma mutane je ya kawo doka kawai tsakanin su azalimi da azalimi kawai su kawo dokoki tsakanin su wannan babu wani abin nan yanzu kamar an tafi ana yan gidan dambe da sauransu ana ga suna da yan dokokin su da suke kawowa ko masu shashaye suna dokokin su ko masu kwacin hanya suna dokokin su to su wannan duk baka tafi ta musulunci saboda su ai ba su kawo ne mukhalafata lillahi ta'ala wa adawatan lidinihi wa adam al'idani lillahi ta'ala hakiman wa shari'an ba haka suka ma ubangiji ba ba sun yi ne don su sa wa ubangiji ba a matsayin shi na mai shari'a a kawai dai zunubin su yasa suka yi wannan aiki Allah ta'ala ya ce wa qad umiru an yakfuru bihi alhali an musu umarni su kafirce ma dagutu anan kaga wannan yana ayan tana ƙara nuna maka cewa imani da Allah yana lazumta kafirce ma dagutu imani da dagutu yana lazumta kafirce ma ubangiji ba shi yiwa a ta a cikin zuciyar mumuni a samu mutum yana son dagutu kuma yana son Allah Allah ta'ala ba zai karba ba Allah ta'ala kusan baya son kishiya man amila amalan asharaka fihi mai ghairi taraktuhu wa shirkahu ja Allah ta'ala da wanda ya wani aiki ya gwama shi ubangiji da wani to shikenan Allah ba zai ansa ba saboda ka ubangiji shi ko dai ka tsantsanta mishi kai kanka kai gare shi sai ya karba aikin naka baki dai kuma ya karbe ka ko kuma ka mishi gamade to ubangiji kuma zai baka da wancan din kuma sai ku je ku karata to saboda ka nan da ya ce wa man wa qara umiru an yakfuru bihi alhali amusu umari su kafirce madaku yana nuni zuwa ga cewa imani da Allah yana lazumta imani wato da da dagutu kamar da cewa man yakfur bil tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuthqa la tisama laha wallahu samiu alim to da haka duk duk wanda ya kafirce mata dagut kuma yi imani da Allah wato sai aka hada su a tare muka ce la ilaha illallah kasan abin da muke faɗa kenan la ilaha kaga dagutan ka kafirce mata illa Allah kuma ka takaita wata kaga ubangiji shi daya to da haka dole a hada guda biyu ba da dama yanzu ka ce za a yi wani kawancin addini kamar da suke faɗa wahidatul adiyan da wasu ke fada a ce za a yi wani kawancin addini interfaith da sauransu a ce za a zo a zauna duk yanzu ana cewa dialogue to asalin ya dialogue na shi kansa in muna musulmai muna son mu ƙara musulunta da abin an riga an kawo kwangiloli cikin jami'o'i ba yadda muka iya dan wadan asali wanda suka kawo wadannan kuraye da ake ginawa a cikin jami'o'i a gina shi da suna cewa wajen interfaith ne wajen da sauransu da mu na manufa suka kawo shi tsakani da Allah to amma dai kawai kasancewar mu da dan sauran mu a addini muna rike riko addini sai ga an samu an samu wannan abu an bashi an ba hannu na gari saboda sai mu je mu mai da shi tauna ko ake da buhuf da hadara islamiyya da islamic civilization da sauransu kawai sai ga an mutunta abin koyaya amma da za wani mummunan hannu ya rike to asali abin da sai aka yi wannan shine saboda a nuna a rage zafin addini a ce za ku iya kawance da na addinai ka bauta ma Allah shi ma ya bauta mu jiza kuma ku zo ku ci abinci ku yi komi tare ma ko babu komi kuma shi din ma zai ci ya cinye ya ji lahira kuma ya ci ya cinye kuma kai ma ka ci ka cinye dai za ku ji faru addinin a haɗe yake asalin addini ne guda ɗaya za ga galibi yan addinin baha'iyya suna da wannan aqida sosai wahdatul adyan ko wahdatul adyan Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahu dalalan ba'ida ce shaytan ne yake son ya fatar da su bata manisanci anan kuma wannan aya tana ƙara nuna mana cewa wato kai hukunci zuwa ga wajen Allah ta'ala zuwa ga dagutu to wannan wahayin shaitan ne duk wani girman mutum da yanda yake daga wuta da ilimi amma ya da cewa Allah ta'ala ya hukunci manzo sai hukunci ko da sunan shi waya da wani mutumi da yake ganin ya fi fahimtar addini ko da kuta sunan mazhaba ne ya riga ya fahimci cewa ga sunna sosai ta tabbata sai ce bare je hukunci zuwa ga wani wani manzon Allah ko wani Allah ta'ala da manzansa ban je wurin wurin Malik misali to Malik dai shi bai zama dagutu ba tunda kai ne ka je kai bi bai ce kai mashi wannan ba da ba ya hana ba amma dai kai abin da kai kuma ka kai hukunci din dagutu kuma abin da kai din ka kai hukunci din dagutu kuma shedan ne hakikanin wannan bautan yana cikin zuwa ga wurin shedan saboda shedan da ba yake maka in gizo mai kan turuwa dan dama shine ubangiji ba da labari cewa ya'iduhum wa yuwallihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yana musu alƙawari yana kuma musu burace burace shedan ko babu abinda wato yake yi ma mutane na burace burace da alƙawarin su illa rudi kawai saboda haka sai ya danga rudi da su cewa hukuncin hukuncin ubangiji wannan ci bayin wannan ba za a ce ba za a zo lafiya ba talauci da muke gani ba ta fama kawai tsabagen murƙi ba addinin musulunci ne da za mu dan saki ko yaya ne za mu ga wato duniyar mu wata zo mana amma waɗannan dokokin dokoki na tura wannan waɗannan dokoki na tura wannan ya fi alheri su ya kamata a ci gaba to kaga wannan duk shedan ne yake masa ingiza mai kan turuwa alhamid ibn kathir daidai wannan aya ce ke cewa الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت في wannan aya da muka karanta tana zargin duk wani wanda ya karkace mal Qur'ani da sunna ya kai hukunci zuwa ga wani Qur'ani da sunna wanda suke bataccen hukunci hukunci da ake da shi wanda kuma kai hukunci zuwa ga wani Allah ta'ala shine ake kira dagutu ba wani abu ba Suna ka dagutu anan kamar da Ibn Qayyim yake faɗa shine duk wani abin da dan Adam ya ketare iyakan ubangiji da shi saboda shi ya ketare iyakan ubangijinsa to yanzu wannan ya zama abin da ya rike wani abu da dagutu a sai muka ce amma wannan idan shi wannan dagutun ya yarda sani haka fir'auna shi ya riga ya dace abota masa dan haka shi babban dagutu ne wannan duk da kuma in ka kwanta da shedan kuma shine karamin dagutu inda ba wannan tana tikewa zuwa ga shedan ne wanda suka bauta ma annabi Isa su kuma kaga su ma wannan suna bauta ma wato dagutu ne amma kuma annabi Isa ba shi dagutu ba tunda shi bai dace ya ce a masa wannan ba wanda zai tike ne zuwa ga shedanin da ya je ya musu ingizo mai katuro ya sa su haka Allah ya tsare malam sai ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun idan aka ce musu karfi banna a ban ƙasa sai su ce ai mu gyara muke yi wannan aya za a tuna mun tafsirin ta da azumi wannan ayoyi na suratul baqara ubangiji ya kawo su wato ya rarraba abin farko sai fara kawo magana mu'minai farko sai fara kawo magana mu'minai ya bude wato ya bude suratul baqara da ambatan sufufin mu'minai na imani da Allah da kuma imani da wato sha'ai na addini kamar sallah da sauransu da imani da gaibi Allah ta'ala da ya gama sai tiki sai yake cewa wa ulaika humul muflihun wannan sune wanda suke ma'abuta rabu yana gaba kuma sai shiga cikin kafirai dama wato fi'a guda uku ne ko akwai fi'a mu'mina akwai fi'a kafira akwai fi'a munafiqa to fi'a mu'mina shine aka ayoyin biyar farko Allah ta'ala yake cewa waɗannan sune wanda suke da suka rabauta Allah ta'ala da ya gama sai kuma ya kawo maganar kafirai maganan kafirai da ya kawo yace sun kafirta yace khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala absari wa ala sab'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim bima kanu yakzibun Allah ta'ala da ya gama kawo sai ce waɗannan mutane an riga an yi wani rufi ne a cikin zuciyarsu an riga an yi wani wato a cikin zuciyarsu da gannansu sannan kuma a cikin a gannansu akwai wato wani mayafi da ubangiji ya sa ba su taɓa yin imani ba duk abin da kake so su yi imani ba su yi imani ba saboda sun riga sun kauce ma gaskiya da gangan wannan shine sifa na kafai da aka faɗa to bayan ubangiji ya gaba kuma sai fara faɗa kuma su homu da bakai ya kawo ayoyi goma sha saboda yadda su suke da wato biyan al'amari kana saka gane su ba ka gane su ba babu wa'anda suka fi ba musulmai wahala irin munafikai ba wai dan ka ce wa munafikan wai in ga hada su da kafirai na asali su kafirai na asali su a fifita akan munafikan ba a'a sai dai su yanayin hadarin su a wurin mu ne to hadarin munafikai ya fi akan hadarin su kuma kafin na asali kafin na asali dole ya san shi kafin ya zai kauce masa amma munafiki ka kullum zai zo maka da baki ne da wasu maganganu yana sai nuna maka cewa shi ya gyara ne Allah ta'ala shi yace yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum a wanda haka shike zaka suna ta muku yaudarayya suna nuna yaudara a baki ana ce musu kafi banna karfi kaza ku daina abin da kuke yi shine anan yace wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh idan aka ce musu kar ku yi banna a doran ƙasa qalu inna ma nahnu muslimun sai su ce ai mu muna mu gyarawa muke san kawo wato mu abinda muke yi shine wato muna kokari ne ko asali munafunci ne ba wai yana ba muna kokari ne kar ku kar a ya dinga sai mu samu rigingimu a zama lafiya da mutane kar a sami wato wani abin da zai zama ci baya a mu zama an sami tawfiki tsakanin mutane da kyautatawa tsakanin addinai ai ba Allah ta dace mu kyautata musu ba da haka ko a zo ga wannan wannan ya fi alheri mu zo mu yi shi zai zai fi kawo wato haɗin kai tsakanin mu zai fi kawo sulhu tsakani inda dai ubangiji za ga ya faɗa a cikin Qur'ani cewa thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa mu ba mu nufi komai ba sai dai wato kyautata ko mu kawo zaman lafiya tsakanin zaman lafiya wannan galibi su ne za ka same su a cikin duniyar musulmai suna kawata wasu maganganu saboda musulmai su karɓa to kaga wannan ya fi ya faɗa di kuwa shi a cikin zuciyarsa munafunci yana fata mudahana yake so wato so yake yi da musulmai su zama su narke baki da wajen a cikin tare da kafirai so su bar addinin nasu shi so yake a zuciyarsa ma da za a daina musulunci na shi da ya ba musu ta amma ya riga ya rayu yace in baka dan sallar nan in baka dan cewa kana tare da su sai a ce a jefa maka wulatan sai a ce ba za a baka yara ba a je da hudda da kai da haka bari mu dan zauna da su amma ko tare da haka yana shirya musuncin kafirci wato makirci haka duk wani duk wani abubuwa da zai zo da shi na wato ya kawo ma musulmi musulunci cikas to zai yi to da zaba da da zara an zo aka samu hukuncin Allah da hukuncin wani Allah ta'ala sai ce a wancan hukuncin ai kaga ba mu kadai ne a garin ba ba akwai mun da ba musulmai ba to ai in kuka ce za ku to ku yanzu in su ma suka ce suka samu dama akan ku suka ce su za su hukunci da kuma addinin su ba ku ya za ku ji za ku to ku za ku sako tsakiya ku daina yin abubuwan nan ku daina kaza mu babu jibin koyi illa ihsana wa tawfiqa to wannan da alama ne na munafici ubangiji kuma dai ya faɗi wasu alamomi da ake gane ire-iren waɗannan munafikan tare da su akwai alamomi ba wai babu su ne ba ko ina ko yaushe ko a wannan lokaci ba za ka rasa mutum yana da irin wannan munafuncin ba ko da munafuncin bai kai zuciya ba to amma dai wannan alama ce in mutum ya gan shi da irin wannan ɗabi'a alama ce na cewa wato a zuciyar shi ba ta da lafiya kuma ya kamata ya ma zuciyar shi garan babu kada je ya tsinci kanshi a cikin wato rayuwa ta munafunci bai sani ba a wanda za ku ga da yawa ana samun sa a cikin a ‘yan uwanmu wato ‘yan siyasa galibi da kuma masu tsayawa su irin human rights din nan wanda masu aiki a wajen human rights nan galibi za ka same su da wuya ka ga sun kubuta daga wato munafunci ko da na aiki ne balle wani lokaci ma za ga wani wani lokaci yanayin magana su za ka kamar dai akwai munafunci da zuciya ba za ka shiga cikin zuciya ba amma da za ka ga wannan wani irin mutum ne shi kamar wato jira yake kamar ya tsaya ne a wata madakata yana jiran musulmi su yi wani aiki wani kyat sai ya rubutu ko ya magana kuma da zarar ya zo zai magana zaka gani a lokacin zai wato zai zo ne da bakinsa ko da alƙalaminsa ya kushe ma musulmai idan kuskure suka yi sai ga ya dinga kamban wannan kuskuren kai ka ce ba a taɓa yin wato kuskure ba sai a wannan lokaci ba ya kamata in misalai musulmai sun yi wani kuskure ne to in kuma an ce sun yi kuskure kuma sai a kuma me ya jawo wannan kuskuren to kana sai aka yi koko a haka nan ne siddan rayuwar musulmai galibi abin da aka saba sani a rayuwar tun fil azar har zuwa yanzu in dai musulunci za a yi don ya ga musulmi kawai haka ne ya kama wanda ba musulmi ba ya kashe shakka da gangan zai wuya musulmi ba ba mu da wata ta'assubancin gaskiya kuma Allah cikin ikon ubangiji har jahilan cikin mu amawa zaka ga ba mu da kawai haka nan dan wani mutumi kawai ba ma sa saboda addinin sa kawai sai da mu je mu kawo shi mu ce za mu kashe shi gaskiya mu cika wannan ba ban ce ba ya samu ba amma dai zai wahala ga a samu wannan shi yasa lokacin daula ubaidiyya da wasu nan da ke kiran kansu fatimiyya lokacin hakim bi amrillah lokacin da ya zo da wasu ta'addancin sa ya riga yi ma wato wanda ba su yi ta'addanci musulmai ba su ji daɗi a lokacin ba malai ba su ji daɗi ba kuma wannan sharrin wannan abin sai da ya dawo sai da shi ya dawo kursar kamfen daga baya daga baya musulmai suka a kaman sai suka rinka hada karfin su ya zo saboda shi suka suka fara share musulunci suka fara hara wannan shine hanyar ma da aka fara samun ma Qudus a farko Qudus tun da bayan Sayyidina Umar an riga an buɗe ta a lokacin sa to lokacin ba a fara samun wani mashiga ba sai yau shi lokacin Hakim bin Abdullah wani takadari nan ya rika kama su yana azabtar da su yana musu ta'addanci yana kuma cewa sai da sa wasu kaya iri kaza dan hada kuma dabi'a shi ba ya san takura saboda haka suka je da su da sufa faruba da suwaye suka dinga hadawa tun suna yin in suka yi tim haka a je a sanajika suka halaka su suka yi sai su ƙara halaka wurin su ƙara dawowa har dai daga baya suka shigo ciki wato babu wani yanda za aka iya in ba dan ubangiji ya kawo salahu bil ayubi ba sai ka kaga abin da nake son mu kai zuwa gare shi mu musulmai bamu cika bamu cika zuwa ka ga musulmi wato musulmai aikin mu kenan mu kama da ba musulmi ba saboda kabar kawai yayyan addinin sa kan mu karkashe shi ba inda wanda zamu ba haka to bai hude ne amma ga yadda matsala ya rayu da yahudawa cikin adalci da kuma cikin ma ya dinga kauce musu da su su takale shi tamma za ka samu a cikin wanda zamani za ga daga cikin musulmai wani kawai jira yake kawai musulmai su yi wani kat duk wani sharidin ajina sharidin wa waridin to akan wannan musulmai suka yi zai zo yi wani rubutu ya zo yana zagin musulmai yana cewa wannan akwai adamu tasamuh wato babu religious tolerance da irin wannan kalma din babu wani wato alamun fadin kirji kawai daga zaran an samu wani ya ce bai karɓi musulunci ba mutanen Kano saboda kawai su suna jin wato kafafa cewa su Hausawa ne wani mubaraka bala kawai ya fita musulunci kun dame shi ba za ku bari ya rayu a cikin ku ba to to ya kake sa ayi me koma kawai ba ma fushi fushi da fushin ubangiji mu bar shi kawai haka yana ci yana sha yanda ya ga dama yana zakin addini yanda ya ga dama ai ba cewa muka za mu dauki mataki ba ya haye dai dan matsa dai daga nan ya je can kudu ya je can kudu ya je Lagos ya je can zuma je can London ya je ya ta zagin ba shikenan ba me ya matsalar abu amma da ma babu yanda ai kawai in aika kana ce ka zo inda inda mutane suke kamar wai mutum ka zo kana gidan mahaifinsu ne kuma kana da matsala da wani mahaifin kuma kuma kullun ajin ka kenan a gidan kuma zaka ci gaba da rabin bashi kace zaka dinga zagin sa a to sai ka tashi daga gidan ka ka matsa me ya matsalar ne amma sai ga kawai wai wai dan musulmai sun ji ba takaici sun ce ba zai rayu a yadda suke ba sai wanda ce ce wai ai wannan akwai adamu tasamu akwai wato al'adamu wato babu wani religious tolerance a wannan yana zargin su yana nuna cewa wato wannan wata shefarin kirji ne ko ce wannan hauka ne ma ko wani abu kamacin wannan wannan kaga wanda ce ma hauka haka abu kana ya munana wannan magana kwarai da gaske ya munana kuma wannan wata shu'uba ce min shu'abin ne min shu'abin nifaq wannan wannan wasu bangarorin rassa ne daga cikin rassa na na munafunci ko da aiki mutum shi a cikin shi yana ganin kamar wannan yana yi dan gyara ne aka ji ana ake wai zaqil lahu la tusiru fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ai mu jara muke bukata in aranna illa ihsana wa tawfiqa kai ta bai ce ai mu jara muke bukata ai wannan kake kuma saboda yanzu abin da kake so ka ce shine kar jama'a su koma suna fushi da fushin ubangiji mu kuma addinin musulunci abin da ubangiji ya shar'anta mana shine la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tunda ya shelanta cewa shi makiyin Allah ta'ala ne mu za mu shi ma makiyin mu ne kawai bayan da muka iya haka ubangiji ya tsara mana mu adawa da shi sai aka ba sun ka ce wai za mu zo mu dinga kakkasawa da shi za mu zo da sallah mun ga kai mishi kayan abincin yana ci shi ma in ya ga dama ya in ya yanka wani rago ya kawo mana a a ai tsakanin da shi wannan diplomasiyyar ta riga ta yake inda ba asalin ta kafiri ne kaga sai mu ci gaba zama da shi amma tun da sai da ya shigo cikin mu daga baya dan cin amana kuma ya fita da ai gwada ka bar shi a bar shi kawai zai ci gaba da rayuwarsa ba a yi a tare da mu ba saboda haka wannan ba ba daidai ne ba haka zalika lokacin kamar wannan dibora da aka yi da aka yi a lokacin ruwa gwai ne ta yi zagi-zagi da rashin mutunci na'am a irin wannan galibi mu shawarar da muke ba yan uwa musulmai kar addin a fai wato san daukar doka a hannu daukar doka a hannu wannan zai ba in ka ce a tuka yi ku kama mutum ku kashe da ya zagi manzo Allah ko wani abu mutum wannan to zai bayu abin da yake ba zagin bane kai ne zagi ne a wurin ka shike a dauka mutane haka ina ce a sakwata ne wasu jahilai suka kashe wani wani da ya ce ba da mutum ko annabi to wani yanzu da ka zo ka ce ba da mutum kwana mutum ce ai shi kenan ku kashe shi ku kashe shi ga zaki annabi kaga za ka bar abu hannun jahilai kenan eh a dai a nan Kano ba wasu sun kai wani wai daga cikin malaman wai wai zaki ma'aiki ba dan ya dan ya faɗi wani hadisi na dan ya ma'aiki kaga jahilai su ba su karatu su ba su da barkatu ba sadaka in ka ce wai a dauki doka a hannun irin wannan zaka bayo wato ai banna iri iri wajen gujewar su galibi a musulunci mu babu da shi gaskiya bara duka hakuri idan Allah ta ya babu dama mu kafiye daukar doka a hannun mu Allah ya ba shugabannin mu zuciya mai karfa za ta dauki doka shikenan in kuma babu mu sai mu dauki dokar da ya cancanta mu cikin Allah ya da matsa ma da shi mu wannan datti ne a wajen mu duk wani hudda tsakaninmu da shi kawai shikenan mu mu cire hudda tsakaninmu da shi shikenan saboda haka wanda zaka dinga samu galibi a mu a wannan lokaci za ga masu musamman masu rubuce rubucen nan za ga galibi lokaci sahara da bota su wani wasu wanda arna ne za ga sun ba su shafuka suna rubuce rubuce za ga babu abin da suke sai dai su kira musu messi wani abu wani dan laifi cat misali musu in laifi suka yi na kashe debora to kuma laifin da ta yi cikin a sakwato ba ba a inugu ba ta dinga kantara ma a kiragi irin wannan wanda kuka san sun san cewa ta san cewa wannan nogo area ne a wajen musulmai ta yi wannan ta faɗa yadda take so to ai ya kamata in ma za ka ce musulmai ya kamata ku gyara ba haka ake ba da ɗaukar doka to kare kuma kai rubutu kan musulmai kan karamin laifi da bai kai ya kawo ba kan wancan mu a mu a ma'aunin mu a dokan jinin banza ce kuma kawai ka daina kallon wancan dokin laifin da aka yi ai ya kamata ka fara kallon wancan babban laifin tukuna sannan za ka yi magana da karamin laifi sai ka zo ka amma yanzu yanzu kamar ana wani da ya mara ya mare ka kai ka zo ka zuba mu shuka ya wani zai magana mari daga baya a lokacin yau za a zo a magana mari ne ai an koma magana kisa kuma kisa shi ake magana kuma saboda haka ya kamata a rika a rika kulawa a dai dan wannan gaban kawai da wani lokaci za ku gaba da kauce ma fadin suna to amma wani lokaci in ta yi in ta yi daga wani lokaci sai an dan fada saboda jama'a an haska musu koyaya akwai wato wanda wani wanda za ku same shi yana da irin wannan dan dabi'a din ba muna cewa wai shi munafiki ne yanzu ba ni abin da nake faɗa galibi rubuce-rubucen shi idan ka bibiyar za ka samu rubuce-rubuce ne wanda suke za ka ga a irin wannan abinda Allah ta'ala ke faɗa mana a wannan aya yake akwai kwabar shehu sani wanda bawa Allah kusan ɗan himara ce ba ba ko gwamna Kano ba Abu Sani ba akwai shehu sani dan himara ce ne za ka galibi shi duk abin da aka samu na musulmai to shi Allah Allah yake yi shi kawai ya rubu kawai kawai shi yana ansa shehu shikenan wannan ya bashi wani background kawai ya rubu ka musulunci kawai kan kuma sai ka gani daga baya da mai zaka musulmai ne kadai galibi akwai irin maganar da yake in yi tattauna maganar da yake yana zagin musulmi a haka za ka ga kamar dai wannan ma ta dokokin musulunci ne na kashe wanda ya rida da kaza da kaza kamar ma dai yana ma tantama wannan hukuncin ba haka ne a cikin zuciyarsa ba wataƙila ba kuma muna son ma ya zama hakan ne ba to amma shi ita magana wani lokaci in ka cika yawan rubutu ta ta to tana yana ba da labarin abin da ke cikin zuciya ne to wannan rubutun mutum wannan mutum mai kasa ya galibi ba su da kyau ba su da kyau na kuma tabbatar ba ni kadai ne wato ilimin wanda suke muku santar sun sha mushi magana kan wannan abubuwa inda yayi mutum ne dan cikin wannan karnu ba wani mutum ne wanda ya rayu a wani wani wani waje can gefe ba wanda ya yi a cikin wannan karnu sai ce bai san waɗannan abubuwan ba daidai ne ba Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala ya sa ya gane a fahimta a nan ba ba ba ina musu hukunci ba abinda nake magana dai ire-iren wannan rubutu in za ka yi ka ya kamata kanka ɗauki ɗabi'a na munafikai ka sa ma kanka in za ka yi wani gyara da kake gani abu da kalli social reform ko human rights ko ma biye dai ka hila kanka to amma kar ka manta kuma da addininka kar kuma ka manta da masalan addininka idan akwai wanda ya ma addinin ka laifi babba to ka fara ambatan wanda laifi tukuna shi ma ka faɗi cewa fa to ba ba zai yi wacce za a rayu haka ba ba shi kuma na kawo misali na amma in da za a kawo sunayen da yawa idan irin wannan akwai wanda ma za ga asali da can ma su wato yan gidan manya ne daga baya yanzu sun samu wato mulki sosai yanzu yanzu ba a jin amansu amma za a je rubuce da suka baya za a ga rubuce ne muna da kwarai da gaske kuma har yanzu musulunci suna da in yanzu misali za a ce sun da sun girma sun sa rawani da sauransu irin wannan a ce je sun da gamji ne kawai gamji da tasnet ne sai ku je ku ce wannan article da muka yi shekara na ci sabon na ci nine na ci eight waye waye da a shishare su amma duk kuma da yanzu ana kan tafiyar da wannan takardu kuma duk a ciki babu abin da ke ciki illa yi wa musulunci shagugai da dokokin musulunci ko yi wa musulmai shagugai to aka ga wannan wani abu ne wanda ke shu'batun min shu'abin nifaq Allah ta'ala ya kyauta saboda haka ne makasudi a abin da nake nibi ni shine wato ire-iren waɗannan mutane zaka same su suna wato sun tsaya ne a madakata suna jiran katiba musulmai idan wani abu na kuskure ko wato zamiya musulmai suka yi to shikenan sai kawai ya galla zama musulmai a shi kuma sai ya daina kallon abin da kuma su musulman aka yi musu ta'addanci ko da su aka fara yi mata ta'addanci din wanda wannan kuma ba daidai ne ba ya kamata za ka adalci sai ka adalcin magana in ma kai so kake ka fito a dan boko ba ka san ka fito a musulmi musulmi wanda kuma wannan kaga duk ba zai kushe ka ba in dai ka in dai sunanka Muhammadu Shehu Ahmad to kai kawai sunanka kenan magana ka ce ma ba kai ba za ka fita musulmi musulmi ba kana bata maka lokaci ne wannan Allah ya kyauta ah saboda haka anan masu irin wannan aikin za a za a ce wannan abin da kuke banna kuke su ce gyara suke yi me yasa malaka wasu a wannan babi na at-tahakkum ila ghairillah saboda akwai wani nau'i na wato kokarin su zo a kewato amfani da hukuncin ubangiji a gaje hukuncin da ba na hukuncin ubangiji ba kuma suna ganin wannan abun ne wannan ihsana wata wafi tsari wannan shi ne kawo zaman lafiya ba amma kamar kana cewa wato hukuncin ubangiji shi rigima ke kawowa kaga wannan wani abu ne wanda yake zina da hadari kwarai da gaske idan a aikin da kai sunansa kufrun amali in kuma suna da zuciya ya zama waɗannan wato abubuwan da malam ya faɗa mana guda biyar ɗin sun zo sun zaune a zuciya sai zama kufur itiqadi kuma ya zama kufur itiqadi kuma kafirci ya zo Allah ya tsare Allah ya kyauta mala yake wa qawli da fadin sa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha da kuma wato Allah ta'ala ya ce musu kar ku yi banna a bayan ƙasa bayan an gyara ta Allah ta'ala wannan aya ta wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'u khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin suratul a'raf Allah ta'ala anan yana magana cewa wato gyaran duniya da kuma raya duniya ana sabunta ne da raya dokokin ubangiji da dokokin Allah da manzansa dai duniya ba ta taba sabon gyara da ake son ta samu ba to sai idan an alkinta qur'ani da sunna na shi ke hukunci a bakasa to shikenan sai kaga wala qurtu ta hayatu sai ga rayuwa jama'a duk abin da aka yi shikenan sai kaga kuna rayuwa rayuwa cikin aminci babu wani wato tsoro yanzu ko waɗannan masu kawo mutane suna kashe wani saboda waya aka ka tabbatar a cikin su nan da za a samu su ƴan guda biyar wanda suke mashugurai a cikin su sun kashe ne kashewa suka yi su ma a kashe su to ta keke za ka gane da ba kawai mai ciki za ka zo ta yawo ma cikin sha biyu dare ba bai taɓa ta eh tsaban kawai abin da suka kawo kake kawo na shirin doka yana ganin wani ya ɗaure miji gindi haka zalika za su zo su ɗan ɗaure a su zo su tara hanya a ce ƙarshen waya ba hanya ana zuwa aka samu wani guda ɗaya aka rafke shi biyu an rafke shi uku an rafke shi wasu hamsin ne za ka sun dare daman kaga ihudu sabulu bai zo wani ba shi abin sabulu ne kawai bai zo ba saboda kaga duk wannan abin da kawo shi ne rashin amfani da dokokin musulunci saboda haka in aka kawo dokokin musulunci wannan gyara ne Allah ta lace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku banna a ban kasa bayan an gyara ta me bannan shine ku kawo dokokin da ba dokokin Allah ba dokokin san zuciyanku da dokokin sha'awa a ta zuciyanku san zuciya da kuma sha'awa sha'awa kawai haka ne ga dama nake so in yi da zalunci dan niya amma da za a da a kai ma ubangiji dokan to kaga shikenan yanzu duk wanda ya amsa wanda yace kula a ce masa tas wanda yace ba za zuwa lafiya wato shi a ce shi ba bai zuwa lafiya ba shikenan kaga dole ya gudu dole ya hakura to wannan kuma yana nuna maka cewa wato duk wani abin da yake duk wata siyasa wata ba siyasa musulunci ba to na siyasa ce ta zalunci siyasa ce da kuma ya kamata wato a take kawo banna a ban kasa wannan demokradiya da muke ta fama da ita yanzu ko mulkin gurguzu ko ma me sunan wannan wannan kunce kuncen hukunce hukunce na human rights bangaren da suke kawo insaniya wannan musulunci ma wannan yayi umarni wannan ba matsala ba kan musulunci misali a ce bin wani a tamki wanda aka zalunta azzalimi a rike hannunsa wannan baka ko ba wai da su su faɗa ba da Qur'ani ya faɗa wannan da mu da su duka mu yi tarayya saboda haka idan suka kawo wani civil laws ko wani abu wani abu da maslaha ce wannan ba ba shi ne magana amma su kawo wani abu da ya ci karo da dokar musulunci mu mun ce duk wanda musulunci ya ce duk wanda ya yi zina in ya taba aure a kashe shi su kuma su ce za a yi babu a kawai a bari kawai a cika a bari kawai ko a ce wani in ya kashe wani to ai za a yi babu shi ya kashe shi bai rayu ba wancan ma bai shi ma yanzu bai rayu ba to ai gwana shi a bari ya dan taba to kaga yanzu wannan ya cika dokokin dokokin musulunci ne wannan to wannan banna ne in aka kawo shi a cikin rayuwa kuma na banna to to ni yanzu misali ni an kashe mun dan uwa saboda kawai shi ya ce a kashe wancan din ka ce wai shi yanzu za a bi babu sai in ci gaba da ganin shi kuma ya ta yawa ba kasa saboda za a bi babu a to to a kaga banna da yazo ina cewa ko zan dauki mataki kaga shi kenan banna ya riga yazo to shi kaga dokokin musulunci asali yana kawo rayuwa ne in fa ba dokokin musulunci da ba zanga rayuwa kawai dai da babu babu daki wanda kuma ya wato yaje yaje shi yaje abin sa Allah ta'ala ce wad'uhu khawfan wa tama'a ku kira shi wato a lokacin haufar wa tsama'a kuna masu wato tsoronsa da kuma kuna wato kwaɗayin rahamarsa inna rahmatallahi qaribu min almuhsinin lalle ku sani rahamar ubangiji kusa take da wato masu kyautata ma ubangiji aikin su na Allah ta'ala ce inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin rahama ai bata ce ko rahmatallahi bai ce qaribatun ba yace yace qaribun wai me yasa aka ce inna Allah inna rahmatallahi qaribun ba ce qaribatun ba a kiyasi a larabci abin da aka saba shi ne tun da rahmatun mace ce a ce qaribun minal muhsinina a ce qaribatu minal muhsinin a kawo tawun nan ta ta'anifi amma ran Allah kala tace inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin a to amsa dai anan shine abin da malamai ke cewa idan ya zama yare wanda yake masu yaran an riga haka suka tashi suke faɗan abin su wani lokaci wani lokacin sun ga dama su kawo ta'arifi wani lokacin sun ga dama su kawo ba ko bincike ya nuna lokacin babu wani gamar da suka yi da wasu wanda suke gwarawa inda wani bagwari ya haƙuri aka je hausa muke faɗa wanda yake an sami lafatul ujma an sami wato cikurkuɗewa da wanda ba masu yaran ba in an samu wani to yanzu an samu wani arif kuma a yanzu suna nan ala asalatihim suna nan akan asalin su akan uruban su na asali larabcin su na asali sai aka same su wani lokaci suna cewa inna rahmatallahi qaribatu wani lokaci su ce inna allaha inna rahmatallahi qaribun to to wannan yana nuna maka tanawwu ne ikhtilafu tanawwu ne to cewa za a iya faɗa wannan za a iya faɗa wancan ne yanzu ka zo wancan shi shahara ka'ida to ka'ida ba ta zama hujja kan masu yare masu yare suke zama hujja kan masu ka'ida eh su masu yare ahlul lugha ala asalatihim hum hujjatun ala ala al-qa'idati wal qiyas wa laysa al-aks ba wai akasi ba saboda haka abinda kanawa suke yi yawan yi mana yi mana wato zangabo za su ce wato zage-zage suna cewa matana ne ko mamana sai a ji a duba a gani wasu suna cewa wai saboda wai wai an yi huda da gwara to na to zariya in da kanan kanun ne suka magana gwara ba ko na maka ba zariya ina magana wani wani abin nan sai wasu haka suka ci to kaga muna da muna da wato salafa a cikin Qur'ani muna da abin nan kuma wanda wannan akwai alabi na rutul firdausa Allah ta'ala sai ce mene allazi da rikon firdausa hum fiha khalidun ai firdaus ai namiji wanda za su za su gaji firdaus aljannan firdaus ya ce hum fiha ba ce hum fihi ba so haka wannan akwai su a yare in ana so za a iya fada an aka fada wannan kuma in dai ya tabbata masu yaran ba wai wasu ne suka zo salata su ba to masu yare su ne hujja kan kaida ba kaida ne hujja kan masu yare ba duk wannan wato cika baki da kanawa ke yi da cewa su yaran su shine wai wai Hausa ta asali dama wannan da'awa ce fa gaskiya asali wannan da'awa ce saboda galibi masu bincike suna cewa sai da aka yi biyu ke ko mu ci gaba dai tunda kana matsa ko an ce sai da aka yi biyu ke tunda sun damu da yaran yaruka da sauran su ne aka koma ake cika baki yana cewa yaran yaran Kano ita ce Hausa da ake wani rubutu da ita ko wani abu amma za ku duba su shekarun baya can da katsinawa da zage-zage suke rubutu Hausa in sa Abubakar Imam magana jari su wato jiki magayi iliya dan mai karfi wane ne wane ne ire iren wanda za ka ga su magajin gari tsohon magajin gari zariya da kuma su su abukan imamu da su gaskiya ma tana ba tana zariya ce ba duk su ne marubutan saboda haka shi wannan shi masu yare su ne hujja in dai har a yare an riga an bincika cewa bahaushe yana cewa mata na ne kuma shi ba komai a wajensa to na hujja ne akan ka'ida baka zuwa ka ce wai dole sai mun kowa ta makanu wannan kai ne ka kawo wannan wasu daga cikin malamai sun yi magana akan shi wannan aya inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin da kuma wato alladhina yurtilul firdausa kun fiha khalidun suka ce ana akwai tazmini da izmarin ma'anan ihsan inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin kamar Allah ta'ala na cewa rahmar ubangiji wato qaribun sai aka ce ihsanin sa tunda an ce yana daidai da masu ihsani kaga sun kyautata kenan to shi ma ihsanin ubangiji wanda ihsanin ubangiji kuma rahmar sa ce to yana kusa da haka sai zama bi'tibari idmari ma'anar ihsan eh wato saboda an lura cewa an kunsa ma'anar ihsani a cikin wannan ma'anar rahama din saboda sai aka ce qaribun ba ce qaribatun ba suka ce kuma nan da ana kana ce alladhina yurtulu firdausa kun fiya khalidun suka ce wannan ko dai alif da lamun jins jins ne ma'anarsa shine al-paradis al-paradis shine jam'i na al-firdaus yace to sai in al-firdaus yana nufin wato jam'i na al-paradis jinsin sa kaga ce hum fiha khalidun jam'i ne in kuma wato shi ma ayi idmarin ma'anan janna ne a wurin allazina yursiluna firdaus al-firdaus ay janna ce sadaka ta ce hum fiha aw hum fi jannatil firdaus khalidun sadaka wannan wasu daga cikin malaman lugha sun fadi sun fadi haka alhasil dai kaga larabci ana iya samun wannan malaji shi ma abin da ya fi shahara shine in kawo mace mace ya biyo baya ta ba lokaci kaga an ga sun saba kuma har daga cikin wakokin su an samu wannan saboda haka mu ba galibi hausa abin da kashi saba'in jin masana suna cewa larabcin ne to me yare dan zare shi ma ya zama ya hari abin sa duka babu wani abu ba zage shi ma a ce ba zage kakkance dan zare zare wani hukun waje ne ma ba zage waje ne bai fadi bai fadi kasa ce bai fadi Allah ta'ala sai ce afa hukmal jahiliyyati yabghun shin yanzu hukuncin jahiliya ne suke nema suke bida wato nan wannan aya ubangiji yana nuni zuwa ga cewa duk wani wanda ya nufaci hukunci sabanin hukuncin ubangiji to yanzu ya ya nufaci san zuciyarsa ne da kuma sha'awar sha'awar zuciyarsa saboda haka yanzu wannan abin da yake na wasu hukunci na jahili na jahiliya in za a tuna wannan aya ta zo ne a cikin suratul ma'ida a Allah ta'ala bayan ya gaba kawo wannan ayi manya guda uku da aka da muka yi bayani a baya akan su amma lam yahkum bi anzalallahu ulaika humul kafirun humul zalimun humul fasiqun wanda bai hukunci da hukuncin Allah ta'ala ba kafiri ne sannan kuma fasiki ne sannan kuma azalimi ne wannan kaga dama ana magana akan wanda ya ki hukunci da hukuncin Allah ta'ala ne akan wannan ayan Allah ta'ala ya fito da ya zo da ya biyo bayan aka kuma jahilci ya bugu bayan nan sai ce fahkum bainakum ba anzala Allah wa la tattabi ahwa ahwaakum wa la tattabi ahwa amma ja'aka min al-haq Allah ta'ala yake cewa kar ka bi kai musu hukunci da abin da ubangiji ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum kar kai bisa zuciyarsu amma ja'aka min al-haq akan abin da ubangiji ya zo maka da shi na gaskiya kaga bayan ubangiji ya gama gaya cewa duk wanda bai hukunci da hukuncin Allah ta'ala ba ko dai ya zama kafiri ko ya zama fasiki ko ya zama azzalimi to sai da ya gaba sai ce kuma kai idan an zo maka za za su za a hukunci to kai kai musu hukunci da hukunci na gaskiya kar ka masa zuciyarsu ashe ina nuna maka dai abin biyu ne ko dai hukuncin Allah ta'ala ta na gaskiya ko kuma hukunci wanda ba na Allah ta'ala ba to wanda sunan su ta zuciya kuma da aka yi gabatan ubangiji ya ƙara cewa kuma wa an hukum bainakum ma azal Allah wa la tattabi ahwaahum wa hadzarhum an yaftinuka an ba'd ma azal Allah ilayka yake cewa kuma kai musu hukunci tsakanin su da abin da ubangiji ya sauka maka karka musan zuciyar su kuma ka fada kucewa kar su fitine ka daga sashin abin da ubangiji ya maka wahayi ka bar shi Allah ta'ala anan yana fadan yana ƙara nuna maka cewa su munafikai wanda suke su fitine ka daga shari'ar musulunci za ka same su wasu mutane da ubangiji ya ba su bazaƙin baki in za su zauna su zo su gaya maka cewa to ai kaga yanzu ba mu kaɗai bane kaga yanzu akwai ba musulmi ba kaga kaza ka ta kawo maka wasu bayanai ka rika ganin cewa za ka san su wajen iya iya iya kai harshe za ka san su wajen lahanin qawl lahanin qawl lokacin fasar da malamai suka yi shine sun iya kare harshe in da za su yi maka magana za ka tsaya ka saurare su saboda haka daga cikin shi ka shiga ga annabin Allah kace wahzarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayka ka faɗa kuma kar su fitine ka daga ka bar abin da ubangiji saukan maka zai nuna maka cewa su mutane yayin wannan mutane munafikai zaka same su makicin da suke yi ma shari'a musulunci shine ta yare za su kawo wasu matsaloli su daina yin shari'a musulunci a ta kawo mata wasu ƴan cikas haka ana sa a nuna maka cewa shari'a musulunci na bila ce da mu ba ya kamata a kyale kuma wannan kaga kamar ishara ce ubangiji ke yi wajen cewa kai idan ka fahimci gaskiya kar ka tsaya ka ce wai bari wai abu a tattauna da wani wanda ke shi ka san ba gaskiya ke ba a idan kai kana kan yaqini na lamarin ka kai to ka tsaya kan yaqinin ka ka tsaya wani ta baba ko kana wani tattaunawa eh shi sa imam malik kaga shi ba shi ba ma ya bada kofin kofa a zo ana tattaunawa da an zo ana ce imam malik zo mu tattauna ji a a ni ina kan yaqini me kake so yanzu ka in ka bi ni iya magana ne yanzu ba ka ce min Allah uku ne yanzu ka kafi ne magana ni ko ban iya magana ba ya kake son in sai in bar naka in bar nawa munaka ji a'a ka gani dai ina kan kini na al'amari na kai kuma kai mai kokoto ne je kai mai kokoto irin ka da ku wasu daga cikin jami'o'i ai aka aka gina su wani lokaci idan akwai in za a yi in za a yi mujadala babu ne in akwai wato amfani a ciki amma ba koyo shi ba za ka wani za ka wasu lokacin masu da'awa ake su kenan wallahi a zo a yi muƙabala kan je ana muƙabala wato kara da jeshi za ka kara ba ko zakara ja za ka ja kaza a ji a kawo wani wanda ya iya magana ya ce ya ce cinye ka Oxford University nake jin ina da Oxford ne ba Cambridge ba ko ai Oxford University yanzu a tuna da can ai ba university an gina ta an gina ta ne akan tattaunawa kawai zama ake yi da kujeru da waye haka a zo ana tattauna abubuwa na theology musamman abubuwa na addini metaphysics abubuwa irin wannan kai me zaka ce kai da kake cewa kai Allah uku ne me zaka ce ai tawa ta wasu kwakwalwa daga nan a tashi ba wani wanda ya gada ba to za a yi galaba za a ga su mai hadi hassan da sauransu ai kusan da yake su fi fura nan ne za ka sun iya maganganu maganganu irin wannan wani lokaci za ka kokar na suke faɗa a baya bayan da ka iya sai ya kawo su bayanai ya kawo fax bayan da ka iya sannan ka ba koyaushe ne za ka ji mai magana ya zo yana magana ka ce wa bari a zo a tattauna a zo bari mutum ne yake faɗa a in dai ka gane cewa kai abin da kake faɗa kai ba daidai ne ba kawai kyale shi kai ci gaba da abin da kake ba da wani jinalat da wasu ne kashi da yawa shi yasa imam maliki cewa man ja'ala dinahu gharda lil khusumat akthar tanaqqul yace duk wanda yake son ya zama addinin sa kawai wato waye shi rance ne zaka same shi to bai da wani ra'ayi daya zaka ji ai mun ba ko masu fashin baki masu fashin bakin siyasa zaka ga ai da kai ake kike jin fashin baki ba za ka samu ra'ayi daya ba ko a siyasa kuwa ai fashin baki wannan wata da kai yake yi gaskiya ka samu ba ka son kai ma kai tan ka hada ka hada ka hada kai ma ka hada naka sai kai gumu ka yale shi amma fashin baki wani ya fafasa wani ya fafasa wani ya fafasa to duk zai zo daga baya dukkan kuma kai ma ka wuce ka zama duk kai duk tunaninka na mai evaporating out ba ba komai a tunaninka ci tunanin wani sai da karba sai mutanen ka zama ba tunaninka bane ashe tunanin wani sai dauka kai ba saboda haka wato wannan ayan tana ƙara nuna mana cewa a duk wani wanda ya zo da wani irin maganarsa yana son ya kawo mana wani wata tashwishi kan gaskiya za mu ce a kaka zai kawo mana wasu tattaunawa za mu bar abin da ubangiji suka ma jibrilu ne abin da jibrilu suka ma maza Allah ne saboda haka mu ba za mu tsaya mu bi mu san zuciyanka ba to wannan duk akan wani ne ubangiji ya wato kafin wani kafin ya kafin wani afa kuma jahilci ya bugu duk wannan ayoyi ya fara kawo ba Allah ta'ala ce fa in tawallaw fa'lam anna ma yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katiran minhum fasiqun sai afa kuma jahilci ya bugu Allah ta'ala yake cewa in suka juya baya suka iya da kai musu hukunci suka iya da su dauki dokan Allah da manzansa to ka sani cewa waɗannan wasu mutane da ubangiji yake sanya shafe su da sashi wasu daga cikin zulbansu musifa ce ubangiji yake sanya sauka musu Allah ta'ala ce wa inna katiran minhum fasiqun da yawa daga cikin su dama fasikai ne fasikai ne shi kaga ba san su yi amfani da dokan da kai aka saukan maka sai ce afa hukumar jahiliyyati ya magun yanzu wato wani hukunci na jahiliya ne suke nema wa man ahsanu min Allah hukuman liqawmin yuqinun waye waye bi wato ubangiji kyakkyawan hukunci ga wanda suke suna da yaqini suna da imani saboda haka anan Allah ta'ala sai ya raba gadama ya nuna maka cewa hukunci na jahiliya shine wanda aka gina shi akan kishiyanta hukuncin Allah ta'ala da manzansa duk koyon da yake mai yana da kyau a gani na ido to wannan sunansa hukunci na jahiliya sunansa hukunci na zalunci sunansa hukunci na banna kuma a biye ma wannan wanda ya kawo wannan doka din to kuma biye madagutu ne biye madagutu ne idan sharadai suka cika to zai zama sharadai ne wanda yake ba wato mutum zai iya fitar da mutum daga musulunci in kuma yayi da zalunci ko da fasikanci to wannan zaka zaka same shi wannan yana da zunubi gwargwadon yadda wato ya je jawo kansa zunubi din za ka ga a shekarun baya akwai ai wato kundi da ake amfani da shi na jenkis khan shugaban tatar din nan to ai su ka akwai kakansu tatar wanda suka zo dai lokacin daular abbasiya suka zo suka kashe kowa da kowa suka kashe kalifan ma baki da yan shiya suka taimake su saboda haka da aka zo suka zo da wasu dokoki na na wato kakansu Jenkins Khan wani lokaci za ka ga ya dauko su abubuwa haka ya hada su abubuwa haka ya hada wani abin da za ka ga tabbas akwai tasirin wato addini samawi wato addini na sama wani abu kuma kawai experience ɗinsa ne na rayuwa to da abin da yake kuma wannan babu wahayi shi ke nan wannan kaga yana ba ishtari zai shiga ciki wannan babu laifi amma dai wannan haramun ne mutum ya dauko wannan kundi ya ce zai hukunci da shi a yanzu kamar wato a wajen farisawa ne mutanen iran suna da har yanzu akwai masu addinin zuradashtaniya wannan zurasiyanism da suke faɗa za a ga su wannan wasu na cewa wani mutumi ne wanda aka taɓa yi mai hikima su a wajensu ma shi annabi ne kuma wasu daga cikin masu dangata kasu da musulunci kamar baha'iyya kamar ahmadiyya kamar wasu daga cikin su kansu yan shi amma su duk a wajensu wannan ɗan shi mutumin kirki ne ka duba ga mutane mutanen da ba su da kirki wannan yanzu haka iran suna nan suna da wajen bautansu da yancin bautansu amma ba ba ka da musallaci na suna ɗaya har yahudawa da waye da mun rage mutum da yahudawa da akwai wajen bautar su duka duk wani da mai tarkace akwai wajen bautar su a Iran amma zai amma din da inda za a suna da sun shari ba sai da ba Allah ya kyauta haka zalika za a ga kaman bufiya za a ga shi kashe buban ana wasu na ganin kamar ma wani dokokinsa dokoki ne na wani annabi za ka tana ganin za su iya ɗauko wani irin wannan lokacin nasu ya ce za su amfani da shi ko abin da ya kama da wannan wannan za ga ko mu a wannan lokaci za ga akwai social contact na janzak ruzu to in wani abin da yake ne wani wani abin da kawai zamantakewa na rayuwa kamar yadda ma ana cewa dama wasu daga cikin masana suna cewa ya samu ne daga wasu ya zama da mutuwa shi jan jack ruzo mai social contact yanzu za ga kusan galibi a kayan bada demokradiyya kuma akwai maganan wato alkawari tsakanin mu tsakanin wanda yake shugaba da kuma wanda ake shugabanta wanda su ne suke da social contract kusan akan wannan na za a yi jan jack ruzo da ake bi to za ga galibi akwai abin da ka shiga aka tabbata wannan lalle wannan akwai kashin musulunci aka samu an ce akwai wani abu zai daga shi aka samu shi to abin da kuma sa a musulunci ba ka zuwa ka ce kawai ga dokar musulunci kuma ka zuwa a ɗauki dokar wanda ba na musulunci ba wani saboda kawai shi ruzo ne shi babban filosofa ne ko wani abu za a ce amfani da nashi wanda wanda yayi wannan to kaga ya dauki hukunci hukunci na jahiliya kuma wannan Allah ta'ala wato ba a, ba zai karba masa ba a, wanda shi mai littafin at-tishir ash-sharih wanda ya shirhi wannan littafi wannan littafi tace wa fil ayati isharatu ila anna man ibtagha ghayra hukmillah a wannan aya akwai nuni zuwa ga cewa duk wanda ya nemi hukunci ba da hukuncin ubangiji ba kuma bayan hukuncin Allah ta'ala da manzansa faqad ibtagha hukm al-jahiliyyah ka'inan man kana ya je ya nemi hukunci hukunci ne na jahiliyya kowane ne shi kuwa saboda haka a cikin ayan akwai dalili zuwa ga cewa duk wani wanda wato ya nemi hukunci ba hukunci ubangiji wato yayi abin da kike kishin imani shi yasa yake cewa a cikin ayan yake cewa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun wato kamar yana ce maka ne duk wanda ya sallama ma dokan ubangiji to wani yana daga cikin wanda suke da yaqini suke da imani wanda kuma ya ce shi baya son dokokin Allah ta'ala dokokin wani Allah ta'ala yake so a yi a tabbaka shi a ban kasa to wannan yana daga cikin wanda yake ba ma'abuta imani ba da ma'abuta yaqini saboda haka wannan yanzu a zo a masa hukunci wanzu wannan bijirewa da yayi bijirewa ne da ya kai hazuci in ya kai hazuci kuma shikenan ya bar ya ban da imanin sa in kuma bai kai hazuci ba zalunci ne kawai da san iyawan tsiyawan lokaci yake sa yake kai mutum irin wannan to yanzu wannan abin da yake yi ya yi wato abin da yake na wato zalunci ne da zunubi amma dai da sauran imaninsa akalla dai zai dai tsere da sauran imaninsa saboda duk wannan abin da wasu zaka suna kawo na republic republic republic city da suke faɗa na ina jin Aristotle Aristotle yana da wani littafi da ya rubuta jumhuriya ke kiranta za ga shi alfarabiya da wani bajatul fadila wai gari wanda za a zo babu wani babu wani rashin lafiya philosophers ne kawai suke zama shugabanni da waye da waye da sauransu masu hikima babu yan ta'adda ba waye ba waye irin da kaga duk jama'a dai aidin abu ne wani abu ne wanda yake a cikin zuciya kawai ideology ne ba zai kace wai za a faɗa a zama duniya babu babu azalimai ba ta ina ai tana da zuciya ce da jini tsoka ke yawo dole a samu azalimai saboda haka abinda suka faɗa na cewa za a samu madina fabila wanda ta kera abinda manzo Allah din ya ya zo da shi a cikin musulunci wannan gaskiya wannan kawai wato tatsuniya ce ko da ke shi alisu alfarabi su suna cewa maza da abin da yi ta kasance majalisar fadila din shi ne yana cewa duk za a iya zuwa da makamcin wannan amma dai duk wannan gaskiya ba daidai ne ba a duk wanda ya bidi wani abin da yake na ra'ayoyi saban ra'ayoyin musulunci to wannan ya zo da wani abin da yake ba daidai ba insha Allah ta'ala lokacin yayi to insha Allah za mu za mu dakata anan abin da muka taji Allah ba mu lada abin da muka kusura ta Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.